bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyi wannan shi ne shirinmu kashi na takwas muna yi wa dokta barka da zuwa barka da yamma ya himma ya ƙwari alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin akar makalla wannan ta ce tambaya ta ita ce tana cikin tashin hankali ita matar aure ce mijinta yana wata ƙasa ba ta samun kulawa daga gare shi kuma kusan wata goma kenan ko da kiran shi ta a waya baya ɗamsawa ta ce don Allah a taimaka mata menene mafita
to assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh yan uwa masu sauraron mu kusa ko nesa barkanmu da wannan lokaci na tattaunawa akan wato tambayoyi da kuma bayar da amsa da iyayenmu mata suke ta rubutowa yau da gobe yau shine zamanmu na takwas insha Allah tabaraka wa ta'ala tambaya ta farko yar uwa tana magana akan mijinta wajen wata goma baya kulata baya mu'amala da ita kuma ina jin kaman ba ƙasa ɗaya suke ba ko yana wata ƙasa to shawara kamar haka na farko dai a tabbatar yana raye a bi hanyar da za a tabbatar yana raye na biyu idan yana raye tun da baya daukan wayan kike buga abokinsa bare rasa aboki bayi ko mai gida ko shugabansa sai a yi masa magana a haɗa ki da shi ta wannan ki ji meye dalilin da ya sa ya wata goma kina neman sa baya dauka baya neman ki kuma amma kin kin kira shi baya dauka sai a tambaye shi idan bai da lafiya lafiya ne a mai uzuri idan kuma lafiyarsa kalau uzurori ne suka masa yawa to sai a masa nasiha a ce masa ba daidai ba ne wata goma matarka tana neman ka baka lalime ta ba ba daidai ba ne idan kuma babu ko a ciki ra'ayinsa ne kawai to a nan kuma gaskiya sai iyaye su shiga sai a masa magana in an yi masa wani laifi ne to ya yi bayanin laifin ke kuma ki gyara laifinki don kuma mata kuna da 'yan matsalolinku sai da Allah sauke. yanzu haka ba mamaki wata tsiyar kika yanka masa ba ki gaya mana tsiyar da kika masa ba amma yanzu kin gaya mana cewa baya kula ki so ke ma ina miki nasiha ki ji tsoron Allah idan wani laifi kika yi masa ba daidai ba ki kokari ki gyara laifin ku dawo ku ci gaba da mu'amalar ku kamar yadda ku saba in ku babu laifin da kika yi masa kuma lafiyarsa kalau haka kurin ya miki haka to iyaye su shiga a yi masa magana cewa abin da ya ba daidai ba ne kuskure ne ya yi ƙoƙari ya kyautata ya gyara don ku ci gaba da mu'amala aure idan bai yi ba to wannan kuma sai iyaye su shiga sai ya nemi sai su nemi ya baki takarda ya sallame ki tun da gaskiya bai da niyyar auren ko ya ji ya ƙara wata ne ko kuma dai wani abu makamancin wannan waɗannan abubuwan su za ki yi ki sake neman mu karo na gaba mu ji labarin ya kuka ƙare za mu daɗa baki wata shawara amma dai muna miki addu'a Allah daidaita ki da ke da mai gidanki wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mahaifinta ne yake fushi da ita akan gado na yaranta ta ce da gadon a hannun a hannun yayyen mahaifin yaran suke wanda mijin yara suke nan ya barta da yara sai aka ba wa yayyen mahaifin yaran to har dai baban ya sa aka kai kotu aka kwato dukiyar ta dawo hannunta to shi yanzu gabar da yake da ita fashin da yake da ita lallai sai ta ɗau dukiyar ta ba wa ƙannanta sun kula da ita kuma ita ta ce tana da yaƙinin in dai ta ba da wannan dukiyar za ta salwanta kuma ta ce ko da in an juya dukiyar ma ta ce za ta dinga ba shi rabi amma shi ya ce ina lallai sai ta karɓo dukiyar nan ta ba wa ƙannanta to shine take cikin tashin hankali yanzu kowa ya in ta masa baya ɗauka ya ce a daina kula ta da sauransu shine take neman mafita don Allah a sata da addu'a kuma me ya kamata ta yi
to Allah ya yi kin shiga jarabawa dama wani lokacin haka ake haduwa da iyaye masu halan sha'ani amma dai ina ba da shawara ki biya hankali kuma kin shiga jarabawa abu na biyu a hakikanin a gaskiya inda a shari'a ne mahaifinki bai da ikon ya tilasta miki ki ɗauko kuɗin gadon 'ya'yanki ki ba wa 'ya'yansa idan ya shiga wannan ya shiga fagen da ba nasa ba kuma idan ba a yi masa biyayya akan wannan abun da yake bukata ba musamman tun da an ga akwai cutarwa ba a saba Allah ba ki san hikimar da za ki yi matukar kin tabbatar kannanki nan za su cutar da 'ya'yanki su cinye kuɗin gadon nan kar fa ki ba su kuɗin nan kar ki ba su ki ci gaba da ba babanki hakuri amma kada ki bayar ki ci gaba da ba shi hakuri shawara ta biyu ita ce idan za a yi da yarjejeniya a dauko lauya a yi rubutu cewa in suka cinye kuɗin nan za a kai su kotu ya yadda shi babanki su masu yadda idan har an yi a haka in kin ga hankalinki ya kwanta za su ji tsoron cin kuɗin nan tun da an shigar da alkali ko kotu a kai to shi kenan za ki iya bayarwa shawara ta uku ki samu iyayen yaranki duk da cewa kamar ta ce ta an sa an karɓo dukiyar daga hannun ƙannen miji yanzu dukiyar tana hannunta kenan ta kina cikin matsala babba eh sakani da Allah shari'a ba za ta ba da dama ki je ki ba mahaifinki ya ba wa kannanki su cinye dukiyar yayanki ba kar ki ba da kudin ki ci gaba da bashi hakuri ko da kin yi masa waya baya dauka babu komai nan gaba insha Allah ta'ala zai dauka abin da ya kamata ki kenan wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance ta yi family planning so sai period ɗinta ya ɗauke so bayan ya ɗauke kuma daga baya sai sai ta ga jini haka ya dan yi mata kwana daya kwana biyu bai kai adadin yadda ta saba gani ba sannan bayan ya dauke kuma sai ta ƙara ganin wani farin ruwa to shine take tambaya ya za ta ya za ta irga kenan ya za ta irga wannan din nata a matsayin period za ta irga shi ko ba shi bane
daman mata kamata ku sani cewa wannan family planning da kuke yi fa dole yana jirkita al'ada yana jirkita al'adar ku a duk lokacin da kika allura ko ki sha kwaya zai jirkita al'adar so sai ki kula waɗanne kwanaki ne da kafin ki sha maganin kika saba kina yin al'ada shi zaki maintaining shi zaki kiyaye idan sun ƙare ko da jinin bai ƙare ba ki ci gaba da sallah ki ci gaba da azumin ki ki ci gaba da duk abin da zaki amma idan har kika yi alluran nan baki kiyaye lokacin al'adanki na baya ba to zai ta rikitar da ke to nan kuma sai ki duba sa'anninki da ƙawayenki kamar yadda mai ahalar ya bayani yaushe suke jini kwana nawa suke yi sai ki rinka yin irin nasu amma mafi asali ki rinka komawa zuwa ga wanda kike yi a da sannan kuma ki rinka zuwa gurin likita yana baki shawara yana baki ƙwayoyin da zai dakatar da jinin Allah ya baki lafiya.
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance mijinta ya kasance mai yawan kula mata har ya kasance magana batsa tana shiga tsakanin su to akwai wata yarinya da koda ya dawo gida daga kasuwa ma sai ta dinga kiran shi hatta kai da ta masa magana rannan ya mata duka tsiya dukan tsiya ya, ya turo ta waje haka dai abin yake ta faruwa kuma rannan ya ta ce ya yi wa yarinyar siyayya ta dubu hamsin amma ita takalmin dubu biyu kawai ya sai mata ita yanzu ta yanke shawara wai tana so ta fita ta bar gidan nashi a bata shawara
hai Allah ya yi muku wato wala wannan tambayan naka injiniya suna damu na kwarai da gaske wato sai yake nuna mun cewa wallahi wasu mazan suna zaluntar matansu ba karamin zalunci ba ya kamata su ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah yanzu ke duba wannan bayan Allah maganganu na banza yake da chatin da matar da neman mata ka je ka kashe matar banza dubu hamsin ka kashe matar ka dubu biyu saboda zalunci Allah bai zai bar shi ba shawara na farko a yi mai nasiha idan ke in kin masa nasiha bai zai ji ba ki sa abokanansa su masa malamansa su yi masa iyayensa su yi masa wannan samfur ɗin guda uku kar ki bar gidan tukunna ki sa a yi masa nasiha ki gaya musu ƙarara ga abin da yake yi ke ɗin ma za ki mai ba da faɗa za ki mai ba da rarrashi ki ƙoƙari ki haɗa shi da Allah ko ki haɗa shi da wani malamin da yake jin darajarsa ko yake ganin kimarsa a zuciyarsa sai ki haɗa shi da shi ko ki haɗa shi da iyayensa shawara ta biyu ki je ki gaya wa iyayenki halin da kike ciki mijinki yana neman mata kuma baya kulawa da ki ki ji me iyayenki za su ce miki in sun baki shawara ki haƙuri a dan bashi lokaci haka a ci gaba da yi masa addu'a wata biyu wata uku wata shida shekara ɗaya misali idan ya gyara kin ci riba mun ci riba haka muke so idan bai gyara ba to ba laifi ki nemi ya sauwaƙe miki ya baki takarda ya je ci gaba da neman matan banza ke kan ba matar banza bane matar sunna ce Allah Allah gyara miki mijinki Allah sauwaƙe
tambayarta ta bi ta ce wai ya halatta a yadda ta faɗa ya halatta ta dinga yin istikara wai da ni Allah ya wargatsa lamarin shi da ita wannan yarinyar ya halatta
ita kalmar istikhara ba wa Allah zaɓi ne sai dai ta ce ya halatta ta yi addu'a ya halatta ta yi addu'a sosai kuwa ke addu'a Allah ya tona asirin yarinyar Allah Allah ya shiryar da ita Allah kada ya bashi nasarar abin da yake yi har da sadaka ma ki dafa abinci ki ba almajirai sadaka warai sannan kuma gaskiya akwai abu mai muhimmanci wanda ita ma ya kamata a bincike ta anya ku tana biya masa bukatarsa yanda ya kamata wani lokacin ba ina goyon bayan maza ba wani lokacin gaskiya idan ka ga bera yana sata da data da wari akwai matan da ba su da kimtsi matan da ba su da kulawa ba ta tsafta ba ta gyara jikinta ko yana neman sa tana yana neman ta tana gudunsa ko kuma tana abubuwa wanda yake baya jin daɗi wannan dole ta sa ya je nemi wata ba wai na ce halal ba ne kuskure ne ya yi amma gaskiya yar uwa ki gyara jikinki ki gyara mutuncinki ko kuma ma baki da lafiya ne watakila kina da larura ba ki gaya mana ba sai kin duba matsalolin kanki ke shin kin gyara baki da matsala sannan sai kuma ki zo ki biyo waɗannan shawarwarin da na baki a farko kuma addu'a kam kai tsaye ni ma zan taimaka miki da addu'a Allah Allah ya wargaza sha'aninsa tsakaninsa da wannan yarinya kar ta kashe miki aure kar ta lalata masa addininsa ki yi addu'a ki roƙi Allah har ma da sadaka Allah yana gaggawan karɓan addu'ar da aka yi aka haɗa ta da sadaka a ciki Allah gane da mu Allah ya saka da alkhairi wannan tambayar ita ma take cewa mijinta ya kasance yana kula-kulan mata abin yana bata mata rai ta ce haddukanta kuma yake yi so sai kuma ta ce ita to saboda bata mata ran da yake yi sai ta kasance tana nisanta shi ta canza ɗaki ma ta tafi wani ɗakin ta ce ko ya biyo ta ba ta bari ya alaƙar aure da ita ta ce amma fa abin yana ƙona masa rai da niyyar ya gyara take yi to amma shi ne take cewa wai abin da take yi ya halatta
gaskiya ne in dai mace mijinta yana neman mata ta ƙaurace masa don ya gyara kuma ta tabbatar ƙaurace masa da za ta yi ɗin zai sa ya gyara wannan ya halatta an gaike sheki kin yi ƙoƙari ya ji ciwo ya ji zafi ya ƙona masa rai in ya ji ba daɗi ki ce ka daina abin da kake yi ni matarka ce ta halak amma ba zan yadda kana alaka da matan banza kana kwanciya da ni ba karki bari matukar kin san yana neman matan banza to akwai hadari zai iya ɗebo cuta ya sa miki hana shi da kika yi don ya gyara halinsa ya ya daina wannan ba laifi ba ne saboda an yi masa uquba ne don ya gyara amma matukar kika hana shi kuma kika ga ba zai gyara ba to nan kina da zaɓi ɗayan biyu tun da hanashin da za ki yi ba zai gyara ba to kin ga an shiga haki kenan to sai kuma ki gaya masa kuma ya daina ko ku rabu ni gaskiya ma na fatawata abinda yawanci nake gaya mata ni ina jin tsoron mace ta ci gaba da zama da miji mai neman mata saboda zai iya lalata mata rayuwa ya je ya ɗebo mata ciwo ya sa mata kawai ki nemi ya sauƙe miki matuƙar ba zai gyara ba kuma matuƙar kin bi shawarwarin da muka gaya yar uwarki ɗazu ki bi wannan steps ɗin matakai ba a son kashe aure da wuri ba a son neman sake da wuri duk hanzari da uzurin da zaki bashi ki kokari ki gama bashi hanzari da uzurin Allah ya taimake shi ya gyara sai ku ci gaba da zama amma mutukar bai gyara ba to maganan ma kaurace masa ai bata mata so bai baki takarda kai tunda ai ba zai ku ta zaman aure baya biyan bukatarsa akan ki ba ki ci ki sha kyauta a gida kuma shi ba za ki biya mai bukata ba gaskiya wannan ba daidai bane kawai ki nemi sauwaye miki matukar kina da tabbacin ba zai gyara ba Allah shirye miki da mijinki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ce babba a gidansu bayan aurenta ya mutu shekara bakwai kenan kuma mahaifinsu bai da sana'a ita ce take aiki take kula da ƙannanta da mahaifinta to amma yanzu tana so ta yi aure gaskiya ta ce sosai tana so ta yi aure to amma kuma matsala wai duk wanda za ta haɗu da su sai su ce wai dole sai ta bar wannan aikin nata da take saboda wai akwai maza a suna da suke aiki tare shine take neman shawara me ya kamata ta yi za ta haƙura da aikin nan ne ta yi aure ko kuma za ta zauna ta ci gaba da kula da mahaifinta ta ce har ya kai shekara sittin sannan ta ce idan Allah ta taya ta da addu'a mahaifinta ya samu abin yi da zai kula da kanshi
wato wasu abubuwan Allah dai sawai ina fatan yan uwa sun je tambaya da rintsin da wannan baiwar Allah take ciki to na farko dai ni bana baki shawara kar ki bar aikin ki matukar ba saban Allah kike a cikin aikin ba matukar ba saban Allah ake a cikin aikin ba kar ki bar aikin ki ki yi kokari ki nemi mijin da zai yadda ya aure ki kina ci gaba da aiki ki rage mai wahalhalun gida na aure kuma ki rage wa iyayenki abu na uku babanki ya kula da ke ya biya ki kudin makaranta ya yi miki komai yanzu ya tsufa bayi da lafiya bayi da aikin yi ke kike kula da shi ki zo ki kashe aikin da kike kula da shi ki je ki auri wani ya je ya ci gaba da biyan bukatarsa a kanki babanki ya zo ya tozarta to ai duk sha'awar da kike na aure a lokacin kuma sai ki fifita kulawa da mahaifinki duk da na san cewa auren yana da muhimmanci amma amma kulawa da obama yana da nasa muhimmancin to me shawara ki ta zaman haƙuri na san bukata ta sa kike wannan tambayar kuma ban fiye tsare mace in takure ta in hana ta ta yi aure ba tana da bukata amma kula da ubanki Allah zai miki albarka ki haƙura da sha'awa ki haƙura da buƙatar tsananin buƙatar auren zuwa wani lokaci ki ci gaba da neman miji da neman ba ni sunan shi wanda zai aure ki ya bar ki kina aiki kina kula da babanki idan Allah ya sa a Kano kike to ki neme ni ki magana a nema miki mijin da za a yarjejeniya da shi ya ci gaba da rike ki kina dan aikin kina taimakon babanki kuma kina dan taimakawa a gida amma ki zo duk mijin da zai zo ya ce wai sai kin zubar da aikin ki ki bar ubanki ya wulakanta ya tozarta gaskiya bana ba da shawara akan aje ai wannan auren bana ba da shawara gaskiya fata na wannan yanayi da ke ciki Allah ya yi miki kuma ina baki shawara ki rinka sadaka kina addu'a kina ga yawa Allah ya baki mafita jama'a duk da kuke jin mu kuke sauraron mu to Allah tabaraka ta'ala ya ba ku ya sa ku yi mata addu'a kuma gaskiya na ga muku mu a cikin wannan fatoyin da muke ba wai fatoyi bane kawai in ta kama za mu hada aure ma za mu hada yanzu wannan matar kun ji kes ɗinta tana aiki tana kula da ubanta to kuma duk masu zuwa neman aurenta sun ce sai dai ta bar aikin to in akwai wani wanda yake ya gamsu ba mu san a wani gari take ba gaskiya idan akwai wani wanda yake ya gamsu zai iya aurenta ta ci gaba da aikin ta kula da ubanta zai ba ta dama to bismillah ya zo ya magana ga lambar injiya na Abdullahi Adamu Musa insha Allah ta'ala sai neme shi sai mu ga za mu iya hada tsakanin su ke ma idan kin ji din ki turo lambar ki da adireshin ki mu ga ko Allah zai sa mu samu wani mijin da zai lura da larura ke taimaka miki kuma ina miki albishir yanzu mata da take aiki ba ta yin kwantai za ki samu mijin Allah ya sa da a guje ma wani zai zo ya ce zai diba zai kwasa kuma Allah zai sa muku albarka Allah ƙara miki imani da san babanki irin waɗannan mata malam ƴaƴan kirki wallahi ka duba mace ta damu da ubanta malam Allah ya sa albarka da ma kannanta take kula ta zama ita ce namiji a gidan Allah ya taimaka maza maza ki kula ki aure amma wanda zai baki dama ki ci gaba da kula da aiki kar ki bar aiki fa Allah ya taimaka Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ya ce ko ta ce wai ya halatta saurayi ya faɗa wa budurwarsa da zai aura yana da ƙarfin sha'awa sannan ta gaban kuma take cewa wai ya halatta wai saurayi yake tura wa budurwarsa wa'azi wai akan jima'i wai don su tattauna ko babu kyau hakan
gaskiya nan ba daidai ba ne fitina ne da ta da sha'awa bai halatta ba yawwa kawai dai ya san wai ya rinka gaya mata yana da karfin sha'awa na farko irin duk wasu maganganu da mutum zai faɗa ya tayarwa da mace sha'awa tunda baka aure ta ba ai bata zama matarka ba kawai dai kai wata dabara dai ka ce kana da bukata idan kaga tana da rauni ne to sai ka gaya mata cewa kai mai bukata ne kawai in ka ce kai mai bukata ne ba sai ka wani faɗin cewa kai mai karfin sha'awa ba ne irin wannan kalmomi na tsiya na tada sha'awar nan ya kamata samari ku ji tsoron Allah gaskiya yarinyar nan baka aure ta ba tukunna baka fa ba da sadaki ba ba wai kowace kalma ne zaka bude ka gaya wa yarinya saboda kana neman ta da aure ba wanda bata zama matarka ba karki yadda ya rinka gaya miki maganganun batsa da maganganun banza yawwa karki yadda wannan ba daidai bane kuma bai dace da shari'a ba tunda ai baka mallake ta ba kuma waɗannan kalmomin akwai fitina a ciki samar da fitinar samuwar fitinan shine zai haramta ka gaya mata sai me yade tambayi ta ce shine wai wai wa'azin jima'i su dinga tattaunawa yanzu dan Allah ka duba wannan mutumin menene wani wa'azin jima'i kuma wannan wace irin magana ce wannan yaron naki saurayin nan naki mai fitina ne Allah ya sauke ki ce ki taka masa birki ki ce kaga ka daina yi yawa ya bari sai ya aure ki ya faɗa abin da zai faɗa wato yana so in ba sa'a aka yi ba malam ya ta tura mata abuwa ya tayar mata sha'awa Allah kiyaye har ya zo ya yaudare ta ilalata ta ki bi hankali samarin nan na zamani suna da yaudara ba su da kirki Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce shekarar ta goma sha hudu da aure to amma mijinta baya iya gamsar da ita ta ce an yi maganin an yi maganin har an gaji ta ce ko minti ɗaya baya iya yi a mu'amalar aure ta ce in ta yi magana sai iyaye da 'yan uwa su don kwafe ta su ce ai ta yi haƙuri ibada take yi haka dai haka dai ake ta tafiya ta ce wallahi tana cutuwa in ta mai magana ya ce wai shi haka yake to shine take neman mafita don Allah a taimaka mata akwai wata mata ta mun irin wannan tambayar mun yi magana kin yi kokari gaskiya kin yi kokari ina so mutane su gane wani abu duk wani abin da yake akwai cutuwa a ciki fa duk wani abin da in dai mutum zai shi zai cutu shari'a fa bata baka dama ka ci gaba da zama cikin cutuwa ba shi wani yana amfanuwa shawarar farko gare ki in za ki iya haƙuri kamar yadda iyaye suka baki shawara ki lallaba da iya buƙatar mijinki ya ce ga yadda yake tunda har an yi shekara sha hudu ki lallaba ba laifi kya iya lallaba amma in kin ga kina cutuwa da ki je ki fada cikin zinace zinace da ki je ki fada cikin saban Allah lalle ki nemi ya sauke miki kin ji da kyau matukar kin auna kin duba kin ga zai kware ki zaki kwaro shekara 14 kina hakuri yanzu ba zaki hakura ba to ki nemi ya sauke miki baki saba wa Allah ba Allah ya ba ku mafita Allah ya miki zabin abu mai kyau
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce don Allah malin tana so a mata bayani akan raka'atan alfajr wai daga karfe nawa ne ba za a iya yin ta ba misali kamar rama ta kenan ta wuce raka'atan alfajr raka'o'i ne guda biyu da ake yin su kafin sallar asubahi ko a karanta fatiha kadai kowace raka a karanta fatiha kadai ko kuma a karanta fatiha da kulliya ayyuhal kafirun raka ta farko raka ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad ko kuma da wasu ruwayoyi da suka so suka yi bayani akan wasu surorin da za a karanta tana da muhimmanci rakatan alfajiri manzo Allah ya ce waɗannan raka'o'i guda biyu khairun minad dunya wa mafiya sun fi duniya da abin da ke cikin duniya gaba daya asara ne babba mutum musulmi ya rinka losing yana jefar da ko yana barin wannan raka'o'i guda biyu rakatan alfajiri ba karamar asara bace ba karamar asara ba shi yasa ma ake rama su lokacin su a yana zuwa har lokacin bayan sallah asubahi mutum zai iya ramar katan alfajir da bai ba bayan sallah asubahi in dai rana bata fito ba in dai rana bata fito ba da haka idan rana ta riga ta fito to lokacin sai ya riga ya kuri shikenan sai hakura kuma sai gobe Allah ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce sun rabu da mijinta ya sake ta tana idda wai saura kwana ɗaya ta gama sai mijinta ya rasu wai shin za ta yi masa takaba
za ta yi masa takaba mana kuma za ta ci gadansa insha Allah ta'ala Allahu alam
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tana fama da matsalar samari idan sun zo wajenta kawai da an yi magana aure ba za su sake dawowa ba wai sai ta je islamic chemist sai aka ce mata wai aljani ne ya aure ta shine take neman shawara wai haka ne ko ba haka ba yana iya faruwa haka din ne gaskiya idan masu islamic chemist din suna da karatu sun karanta matsalolin aljanu tabbas jinnul ashik idan ya auri mace yakan sa duk mijin da ya zo sai ta sai sun kore shi a nan nake amfani da wannan dama nake tunatar da mata ku kula da kyau da kanku da askar da roƙon Allah da addu'a da kiyaye tsiraicinku da yawanku aljanu suna aurenku aljani ya zo ta saduwa da mace kamar yadda namiji ke saduwa da mace duk lokacin da ka ga mace ta fanɗare ta ƙi ta yi aure ta daɗe ba ta yi aure ba ba mamaki tana da wannan aljanin daren da yake kwanciya da ita da haka wannan abin da malami ya gaya miki zai iya yiwa haka ne zai iya yiwa kuma kaddara ce sai a jira a game Allah ya in an tsananta addu'a Allah yana iya yayewa Allah yana iya yayewa daga cikin alamun shafin aljan a jikin mace abubuwa ne kamar haka don ku kiyaye yawan mantuwa ba tare da sababi ba alama ne na shafin aljan a jikin mutum namiji ko mace fushi haka kurin yawan fushi haka kurin ba sababi alama ne na shafin aljan kuka mutum ya ta kuka haka kawai ba mai komai ba alama ne shi kuma na sammu ko sihiri in an gama ci tana kuka ko namiji yana kuka haka kawai to gaskiya akwai alamar shafar aljani mafarkin sihiri mafarkin wuta gobara shi ma haka alama ne na sihiri da shafan aljani mafarkin daji mafarkin mutum ya tashi sama mafarkin mutum ya ganshi a makabarta ko a cikin kwata ko a wani guri na kazanta duk wannan alama ne na shafan aljani faduwar gaba ba sababi gab gab gaban ka ya ta faduwa alama ne na shafan aljani jin haushin mutane haka kawai mutane ba su yi maka abu ba ko ba su yi miki abu ba ki ta jin haushi wane ya bata ma wane ya bata ma alama ne na shafan aljani mutum ya kwanta bacci a jena haka ya ta taka yana ta tauna ya ta tauna shi sai ka ce mai cin kashi alama ne na shafan aljani da surutai da mutum yake ta yi wani lokacin shaidanu sukan iya shafa shi ya zo ya yi ta waɗannan abubuwa ganin namijin dare wani ya zo kullum yana neman ki ko dai da sifar mijinki in mai aure ce ko da sifar abokin miji alama ne na shafan aljani kuma jinnul ashiq sukan zo su yi jima'i da mace har ta fitar da mamani wal iyazu billah suna da wannan tsiyar kuma galiban mace da take da irin wannan larurar tana da wahalar aure ko kuma in tai auren za ta ta kaurace wa mijinta ta hana shi biyan bukata na sunna saboda shedanin suna zuwa suna biyan bukatar ita akwai wani littafi almanhajul qur'ani na Sheikh Wahid Salam Bali yana da kyau ɗaliban ilimi su karanta Asarimul Battar shi ma yana da kyau littafi ne da ya magana akan wato sihirce-sihirce da kuma yadda shaidanu suke shiga jikin mutum maganin waɗannan abubuwan gaba ɗaya yawan karatun alkur'ani da yawan zikirin safe da yawan zikirin yamma wannan zai taimaka kwarai-kwarai Allah madaukin sarki ya ba da lafiya
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce malam ta kasance tana fama da yawan mafarkai ta ce kuma tana yin azkar in za ta kwanta bacci tana alwala tana karanta suratul mulk ta ce abin yana damunta ta kasance wai in ta mafarkin abu ma ta kan ganshi a zahiri ko tana yawan mafarkin kuma an yi mutuwa ta ce don Allah a taimaka mata da gaskiya wannan aljanu ne duk yawan mafarkin nan shafan aljani ne addu'ar da yake watakila akwai kuskure a ciki ko kina karanta ba daidai ko babu nutsuwa to mala addu'a ce ta kwanciyar bacci sai haka Allahu la ilaha illa huwa can sai ta tuno la ta'khudhu sinatun wala nawm ina ina zama zaki dirshan ajiya ki karanta sosai a fili zahiri miraran sannan kuma akwai wasu abubuwan yanzu tunda wannan abun yana damunki dauki qur'ani ki sa shi a matsayin sauka kina karantawa izu goma kina tawassuli kina addu'a in zaki kwanta bacci ki rinka kwanciya da alwala ki tabbatar kin yi wannan addu'o'i qul a'udhu birabbil falaq kafa uku ki shafa jiki falaq nasi kafa uku ki shafe jiki qul wallahu kafa uku ki shafe jiki da karanta suratul sajda da suratul tabara din sajda da tabara duk da wasu malamai sun yi magana akan ingancin hadisin to amma suna ba da fatawar a karanta alkur'ani ne kowane ina ma za a iya karantawa in Allah ya so yadda za ki rabu da waɗannan munanan mafarkai Allah ya yi miki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tunda aka sa ranar aurenta to kullum sai sun samu matsala da wanda za ta aura wanda za ta aura mai sai dinga ce mata in kin ga kin zauna a gida na halinki in ma baki zauna ba halinki wai har ta ji ya fita a rai kuma gashi an kusa dan Allah ba ta shawara magana ta Allah duk wanda zaki aure shi kafin ki aure shi ake ta samun sabani kuma a ce ya kamata mijin da zaki aura ya nuna miki soyayya ta mutuwa har yazo yana cewa zaki zauna halinki in baki zauna ba halinki to gaskiya wannan mutum ne irin mutanen nan ne masu ko in kula ban damu ba za a zo a aure a kashe kudi a banza dare ɗaya ya zo ya sallamo ki ni dai shawara ta a kuma fahimta ta a kira shi a zaunar da shi a yi keke da keke da shi irin wannan ɗabi'ar da kake fa alamu yana nuna ba za ka riƙe aure ba idan ya ce shi haka yake to lakum dinu kuma ledin ki sallame shi ya ƙara gaba ki nemo wani gaskiya amma a fahimta ta wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya wai mai hukuncin matar da take ɗaukan kuɗin mijinta ta siya wa kanta kayan kwalliya da kayan gyaran jiki ta ɗinka wa kanta kaya wai saboda shi in ya ɗinki sau ɗaya da sallah ba zai ƙara yi ba ta ce kuma yana da halin da zai mata ɗinki ma kala biyar duk wata shine ta ce tana ɗauka tana ɗauka bai sani ba me hukuncin ta sannan ta ce a taya ta da addu'a wai Allah ya ba yaran ta baiwan hadda Qur'ani
to abin da yafi dacewa shine ki nemi izinin mijinki ya miki ki nemi izinin mijinki ya miki ki ba hanyoyi ka ce ba da yi watakila ko halinta ne bai da kyau ko ko ba ta masa abin da yake so ina so ka lura ita wato matan nan da kake gani Allah ya bada haƙuri wani namijin wallahi ba wai haka kawai dan keta yake kin yi wa matar ba amma wasu matan ɗabi'ar su ce babu kyau shi sa mijin yake banza da ita baya kula ta baya mata abin da ya kamata ya mata duk da cewa ba fa na goyi bayan dan cewa kina masa abu mara kyau shi ma ya miki mara kyau bane ba haka nake nufi ba wannan yanzu muna neman me sababin da yasa baya miki shi kuma yana da hali yana da iko ko kina da renoko ko kina da high test ki ce dole sai mai kama da kaza da kaza sai banza da ke kaɗan ne daga cikin halinku fatawar ita ce ki nemi izininsa ya miki ki nemi ya miki amma in aka wayi gari baya miki ɗinkin da za ki suturce jikinki na larura na dole baya miki kuma kika kina da buƙatar suturan nan don kin ɗauka a cikin kuɗinsa kin yi sutura kin saka ba laifi ba ne amma ba na son buɗe wannan ƙofar don saboda mata kasu je su zama barayi yanzu wata wallahi malam in an gaya mata wannan kullum zuwa za ta yi ta sata tana ɗaukan kuɗin mijinta tana zuwa tana kecere ne tana saka atamfofi da uwarsa ba ta sawa tana yawan yin ɗinki to kaga ba daidai ba ne ki je dai ki lallaɓi mijinki ya yi miki amma in ta ƙure yana da hali ya ƙi ya yi miki ki sani cewa hakkinsa ne ya miki kuma in bai miki ba Allah zai kama shi dan dole ya miki sutura in kika matsu matsuwar da ta kai ga zaki iya tozartuwa idan baki suturan nan ba kika dauka a cikin kudin sa kika yi baki saba Allah ba saboda hakkinsa ne abin da ya kamata ne yayi bai ba kamar abinci ya kiye kawo muku abinci yana da kuɗi ku dauka a cikin kudin sa ko ya sani ko bai sani ba ku yi amma mun fi son a yi sulhu mun fi son a nemi izininsa amma magana kawai koyaushe mace ta sata tana ɗiban kuɗin mijinta tana biyan bukatunta wannan ba daidai ba ne kin zama barauniya kenan Allah ya kiyaye Allah ya kare
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance in ta haɗu da saurayi sai ta yi istikara so sai yanzu ita kuma da ta haɗu da wani da ta yi istikara sai ta ji tana tsananin son shi to shi kuma gaskiya ya nuna yanzu kamar baya yin ta baya neman ta baya kula ta sai dai in sun haɗu wani lokaci ta ce har mafarkinsa ta yi gashi mahaifiyarsa ta ce a yi ta yadda ya aure ta tana cikin wani hali ta ce don Allah a taimaka mata da adda Allah ya daidaita su
zai iya yiwa ki ji kina son mutum shi kuma baya son ki ai kwarai kuwa tunda ai yanzu kaga wannan istikara ai ta riga ta yi ta ta zaba daman ta ji tana son sa ta je ta yi na'am to khalas to zai iya ke kina son sa shi kuma baya son ki dole ne abin da ke kike so shi baya so kuma sai kin aure shi tunda ya nuna baya son ki sai ki hakura sau nawa ne mutum zai zo yana addu'a yana son abu Allah bai bashi ba Allah ne bai kaddara miki mijinki bane sai ki haƙuri ki daina makale masa kwanan nan ma wata ta mun fatawa irin wannan ita wallahi wani take so kuma ita wallahi tallahi tana son sa ita me ita me nace kin ga kake bata kanki lokaci duk namijin da a wannan zamani yake son mace ita zai shi zai matsanta ma i neme ta ita zuwa zance ita kiranki ita magana da iyayenki sai ya aure ki duk namijin da kike ta masa magana yana ta miki kwana kwana a ni ban gama gini ba a a ni yanzu ina larurori a ni ban miki alkawari ba a a ni wallahi ina cikin wani yanayi a a wallahi baya so ni in ko yana so to wataƙila larura ce da gaske tunda bai ya ce bai da hali ai aure bai zama wajibi a kansa ba sai ki haƙura mata ku daina makalewa maza kuna zama kice wai dole sai wani ya aure ki ku daina yi in Allah ya kaddara ya so ki fa nema in bai so ba shikenan kuma matsalan mata malam shine sai mace ta ga wani ta makale masa ta ce tana so ita in ba wani ba bayan da za ce kuma wallahi malam bai ma san tana son nasa ba shine matsalan ku kuma yanzu dan kin ce kina son wani ke yanzu kin gani ne kin zaba kina so ko ku yi haƙuri na san ana cikin fitintinu mata suna son mutane mutane ba sa son su amma ai ke zaɓa kika yi ai sai da kika ga ya miki kika ce kina so to yanzu wanda kika ce kina so din nan wataƙila shi kuma ba ki masa ba eh an yadda kina son sa dole ne wanda kika so shi sai ya aure ki ko dole ne wanda kika so shi sai ya so ki to abinda mata ba kwa ganewa wai in mace wai ta nuna soyayya ta gawa ne wai sai ta makale wai wai dole sai ya so ta a'a zai iya yiwa ki so shi shi kuma baya son ki wataƙila kin masa shi kuma wataƙila ke yayi miki ma'ana irin mijin da ke so ne shi kuma ke ɗin ba irin matar da yake so ba wataƙila ke baƙa ce shi kuma fara yake so wataƙila ke guntuwa ne shi kuma doguwa yake so kwanan nan wata baiwar Allah take ce mun ta samu manemi da ke yana son ta zai aure ta amma ya ba da uzuri ya ce ita gajeriya ne shi kuma doguwa yake so na ce sai ki haƙura haka Allah ya yi ki ki daina zuwa kina sa dogon sakadali kina sa takalmi mai tudu don ki ƙara tsawon maza su aure ki wanda yake son ki a matsayin guntuwa ya aure ki zai ji muryarsa da ke a haka da guntuwa da doguwa duk ɗaya ne tun da ya gaya miki uzuri gashi sai ki haƙura to wataƙila kin yi boko shi kuma baya son wacce ta yi boko wataƙila kina da zurfin karatun addini ba ki da boko shi kuma wataƙila ya fi son yar boko wataƙila mai ƙiba ce ki kin ce kina son sa shi kuma ya fi son siririyar mata wataƙila gajeriya ce ke shi yana son doguwa ko doguwa ce ke shi kuma gajeriya yake so wataƙila ke mai kama kaza ne shi kuma ya fi son mace mai ka kama kaza ko namiji fa hatta yanayin idan mace yatsun mace hannun mace hancin mace kaza din mace maza suna duddubawa su ga sun zaɓi abin da suke so kuma ka annabi ya faɗa ce unzur ilaiha ka dube ta ka ga abin da ya burge ka ka aure ta dan haka dan kin makale wa wani namiji kin ce kina so shi kuma ya gaba ke masa sai ki hakuri ki ci gaba da addu'a Allah ya baki wani mijin ba shi ba amma ku daina bata lokacin ku ku yi ku yi aure kuna jiran maza suna bata muku lokaci wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya na gaba ya ce mutum ne yake kasuwanci sai zama duk abin ya ci kurkuɗe bashi ga asara iri-iri shi ne yake son wai ɗan abin da ya rage masa wai ya je ya umara ya yi addu'o'i sai wata zuciya kuma take ce masa wai ko dai kawai da kuɗin da umara zai je ya biya bashi shi ne yake neman shawara Allah ya saka da alkhairi na farko muna maka addu'a Allah ya yi maka in ka ga irin wani abu yana faruwa ɗayan biyu ko dai ya faɗa hannun sammu Allah kiyaye mu saboda yanzu zamani ne ake sirce sirce da an ga Allah ya rufa maka asiri a je a kai ka gidan bokaye su ta sharri a ta kulla maka masifu da bala'ai ga sunan dai ba za su lissafa ba gaskiya to zai iya yiwa haka ne zai iya kuma kaddara ce ta ubangiji kariyar arziki ta zo maka kamar yadda tana iya zuwa kowa muna fatan Allah ka raba mu da kariyar arziki ya Allah ka raba mu da kariyar arziki Allah ka kashe mu cikin gatan mu da yalwan mu da rufin asirin mu a ni anan shawara ta gaskiya abin da yake wajibi ka dada jan jari ka dada inganta jarin ka ci gaba da kasuwar kar ka je umra haka yanzu ba dole ka bane umra yawwa kar ka zo ka kashe kuɗin ka je kai addu'ar kuma ka dawo wala Allah lokacin da Allah ya kaddara abin zai sassauta bai ba ka zo ka munana wa Allah zato ka ce ai ka ma kashe wa Allah kuɗin ka ma ba a dawo maka da su ba don ba karamin aiki mutane ba bare ba eh to ka rike kuɗin ka ba sai ka je umra ba ka tattala kuɗin ka ka ci gaba da kulawa da su ka ci gaba da addu'a kuma muna roƙon yan uwa da Allah su yi mai addu'a wannan bawan Allah Allah ya karfafi jarinsa Allah ya takaita masa asara Allah ya baka yanda zaka yi Allah ya yi maka ya Allah ya yi maka wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai me hukuncin tsinuwar da yan shi'a suke yi wa Yazid da Muawiya da Abu Sufyan wai in mutum ya la'ance su wai lada za a rubuta masa makociya ta ce ta ce da Allah a tambaya mata
to su yan shi'a daman ɗabi'a su zagin sahabbai Allah ganar da su Allah shirye da su wannan makociyar ta ki guje ta yar shi'a ce kuma nema take ta farauce ki eh okay to idan zuwa ake ake gaya mata eh ƙarya suke yi bayan da za ka zagi wani ko ko kafiri ma ka zage shi za a rubuta maka lada ne ko fir'auna ai ba a ce ka zage shi ba karewa dai fir'auna wanda ya ce ana rabbukum al'ala ko kafirin garin ku ne ka je ka zagawa ce za ka rubuta za a rubuta maka lada ballantana sahabin annabi sarkin annabi na kusa da manzan Allah Allah ya faɗa a cikin alkurani radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi kai kuma nan dan shi'a ka ce a zage su kuma ka ce an zage su ma za a samu lada dama ibn qayyim ibn taymiya ya faɗa Allah masa rahma yace a duk duniya ba makareta irin yan shi'a duk duniya abu na biyu a duk duniya ba jahilai a cikin kungiyoyin bid'a irin yan shi'a ƙarya sun fi kowa jahilci sun fi kowa Daka duk wanda zai ce miki wai ki zagi Yazidu ki zagi Muawiya ki zagi wane ne ki zagi waye wai za a rubuta miki lada ƙarya yake babu aya babu hadisi tsabar san zuciya ne ana tallata miki aqida ne ta banza yan shi'a aqida su bata da kyau Allah shirye da su kullum muna musu addu'a bayan da za mutum ya zagi Abubakar shi kuma ya zama mutumin kirki ka zo ka zagi na Aisha matar Annabi kai kuma a ce wai kai mutumin kirki ne kana da addini ba dan banza irin ka yanzu ko matar ubanki aka zaga ke dan Allah wani ya zagi matar ubanki ce za a baki lada ke zaki yadda a zo a zagi matar annabi a zagi yan uwan annabi a zagi dangin annabi a zagi sabon annabi kuma za a ba da lada wannan magana sunanta magana banza magana shirmi Allah ya mana maganin waɗannan mutane masu muguwar aƙida. wata ran za mu ku bayani akan akidun shi annan Allah su da dalla dalla saboda mata yan zanga zanga da ake dauka suna sa bakin kaya suna bin su Allah shiryar da su mu dai burin mu Allah shiryar da su Allah shiryar da su
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai mai hukuncin musulman da suke taya a yadda ta faɗa arna sallar su wai har kaji suna cewa barka da sallah
malamai sun yi bayani bai halatta ba shi kirsimeti ai saban Allah ne ai kafirci ne ya za ka taimaki kafiri akan murnar sallar da Allah baya su wata awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku nemi taimakon juna akan bin Allah da da'a amma kada ku yi neman taimakon juna akan sabon Allah da wuce gona da iri dan haka bai halatta ba idan an haɗu da kafiri ya kirsimeti ogaya sallah to sannufa shikenan kamar ai kafiri ne in ya mutu ba a zo a ce Allah ya ji kansa eh sai dai ka je ka ta ce to sannu fa sannu dai kafiri abokin ka ya mutu ko a dan kasuwa ya mutu sai dai ka ce to sannun ku fa sannun mu fa kai sannu dai sannu fa wani ma da ya je ta'aziyar da ya ga ba sa jin Hausa ya ce to sannun ku sannun ku Allah ƙara nauyin ƙasa dai eh sannun ku to ba a cewa Allah ya ji kan kafiri kuma ba za ka je kana masa murna akan saban Allah ba yanzu abokinka ya je ya zina sai ka zo ka ce kana masa murna abokinka ya sha giya sai ka ce kana masa murna malamai ɗaliban ilimi yan uwa masu sauraron ku rinka zuwa makaranta kuna tambayin malamai Allah ga da Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ta gaba take cewa shin malam ya halatta wai ta yi bakance Allah ya bata haihuwar yan biyu duk maza masu imani wai in ta hakan ba laifi bane
makaruhi ne bakance makaruhi ne ba a so a yi amma idan an yi kuma dole sai an cika ki yi addu'a kawai Allah ya baki yaya maza yan biyu shikenan kawai yau amma mutum ya ce wai Allah in kai min kaza ni kuma zan ma kaza Allah zaka raba da shi in yayi ma to in bai ba fa zaki ba shi yasa nabi ce inna ma yustakhraj min al-bakhil marwaci ne wanda in Allah bai masa ba to bai zai yi ba in Allah ya sa na ci jaraba zan yi azumi biyar to in baka ci ba fa ba za ka yi ba shi yasa aka ce makruhi ne amma kuma idan an yi da'awar kuma sai an cika Allah gane da Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce yarta ce take fama da matsalar kamar mai aljanu take wai da farfadiya ko farfadiya kuma ba ta yin abin wai sai a cikin bacci sun nemi maganin islamic da na asibiti har yanzu wallahi ba su dace ba suke neman shawara da kuma addu'a
to ban sani ba wallahi wannan alama ne na shaidanu da aljanu tabbas wato ni ba na so mutum ya ce wai ya nemi magani wai bai samu ba duniya tana da fadi duniya tana da yawa kuma masu ilimi suna da yawa a ci gaba da haƙuri ana neman magani amma lallai yarku ta kamu da ciwon farfadiya ko ta kamu da ciwon aljani kuma yana da magani mazala ce kowane ciwo yana da magani a rinka yawan ta karanta mata alkur'ani ko a sati tana sauke alkur'ani ta rinka zama da alwala kuma tana kwanciya da alwala sannan ta rinka yin askar da ake yi idan za a kwanta bacci kar a gaji da neman mata magani Allah zai ba da nasara Allah kuma ya warkar Allah ya yayi idan a Kano kike to sai ki zo masallacinmu na Usman bin Affan kofar gadon kai Kano akwai addu'o'in da zan baki in kin tambaya idan ina nan ko ranar da nake karatu to sai ki zo sai a baki addu'o'i da zaki je ki ta mata Allah ya ba ta lafiya ƴan uwa masu sauraron mu da jin mu don Allah ayi wa wannan ƴar uwa mai matsalar ciwon farfadiya ko shafin aljan da yake zuwa mata cikin dare ai mata addu'a saboda zai iya cutar da ita wallahi ko aure ba lalle in ta auren ya samu zama ba dan ba kowane namiji zai iya yadda ba Allah ya ba ta lafiya ya Allah ya Allah ka ba ta lafiya Allah ka ba ta lafiya
Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya wai hukuncin iyayen da suke faɗa wa yayansu suna irin kamar su ce wa halalle a sararre la'anan ne wai mai hukuncin wannan mugayen wannan haram ne la yajuz bai halatta ba uba ya mummuna addu'a ga ɗansa wa halalle a sararre tsinanne haram ne haka uwa ma bai halatta ba kuma ina tsoratar da ku cewa lalle duk lokacin da uba ko uwa suke mummunan addu'a wa ɗansu sani fa Allah yana karɓa tunda ku iyaye ne duk abin da kuka faɗa akan ƴaƴanku to Allah fa yana karɓa sai dai in zaluntan su kuka yi shi kuma Allah sai ya kare su da haka a daina yi haram ne tsine wa ɗa faɗa masa maganganu marasa kyau bai da kyau ku ci gaba da haƙuri iyaye ku ci gaba da haƙuri da ɗanki ya lalace gwanda Allah ya masa albarka.
Allah ya saka da alkari wannan ta ce wai dan Allah tana so a gaya mata ma'anar suna wai inaya a yadda dai ta rubuta saboda wasu wai in ta gaya musu sai su ce mata wai anya sunan gaskiya ne wannan shine take so ta ji.
Kalmar inaya daga ain al'inaya ta kulawa ma'anar inaya shine kulawa wataƙila ubanta ya sa mata ko yana so ya rinka kula da ita ko yana so in an aure ta a kula da ita. amma dai shine ma'anar al'inayatu a daina yi min tambaya akan ma'anar sunan niki dan baya da wani fa'ida gaskiya kasi ta bata man lokaci yanzu wata sai ta je ta rubuta wasu sunan niki to ka gani fuad zuciya ne eh ya zo aya cikin alkur'ani shi yasa ba wai da kowane kalma ne mutum ya ji kawai sai je sa sai je sa ba yawwa ku rinka tambayar mu abinda in an yi za a ƙara ibada za a ƙara imani da kusanci da Allah ta'ala kuma duk wanda zai sa ɗansa suna ya tambayi malami eh af'ida zukata fu'at zuciya ɗaya
yawa mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah bai wace addu'a za ta dinga yi ta neman miji na gari
rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما in kin yi amfani da wannan addu'a Allah zai baki miji salihi kuma aya ce ta alqur'ani sannan kuma yawaita yin sallah da addu'a ke ma kuma ki kokari ki zama salihar kar ki zama yar banza kuma kina son miji salihi dan yawanci sai a ce Allah a bamu maza Allah ya bamu maza na kwarai ita kuma fa ba ta kwarai din bace ba to a kula Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan wai take tambaya shin mace da ta bi jami'i da ta yi sallar ta ita kadai wanne yafi
ta yi sallar ta a gidanta ita kadai amma in ta fita masallaci ta je ta jami'i shi yafi amma a cikin gidanta ne annabi ya faɗa mace ta yi sallah a cikin gidanta a cikin gidanta ma ta samu wata usurwa ta je ta yi shi yafi kuma ba a ce ku ta bin jami'i a gida kuna masallaci ba ba kuna gida kuna kusa da masallaci ba ko dai ku fita in kin je kin fita ki je ki fita ki je ki sallah a masallaci wannan shefi za ki samu lada amma daga gidanki kam ki sallah ki ke kadai shefi miki alheri Allah gane da Allah ya saka da alkhairi wannan wai suke tambaya me za a iya karantawa mai ciwon ida wannan ayar fa kashafna anka gida aka fa basarka yawma adid
duk qur'ani gaba ɗaya ana iya karantawa mai ciwon ido ko mai larurar ido duk qur'ani ba sai fakashafna an kai jaba aka ba kai wannan istinbadi ne wasu malaman suke sai su rinka dauko ayoyi sai su duba wata ma'ana sai su saka amma ba aya bane ba hadisi bane ba annabi ne yace ai ba amma dai ana iya tawassuli da qur'ani duka gaba daya suratul fatiha ne a'a suratul baqara a'a a fakashafna din ne a'a menene duk abin da mutum ya karanta in dai qur'ani ne yake kyakkyawan niyya ana sa ran Allah zai karba masa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi ta ce wannan tana fama da wai ciwon numfashi kusan shekara sha uku amma ta ce wai da da zarar ta bar gidan mijinta ko wata biyu za ta yi eh, ciwon baya tashi amma tana dawowa wai sai ciwon ya tashi wani shara za a bata tsakani da Allah wannan sammu ne alama ne na sammu alama ne na sammu kuma akwai buƙatar gaskiya gidan naku a a duba a mai tasini wataƙila ko akwai shaidanu a gidan amma dai alama ne na sammu gaskiya duk abin da kaga in kana nan yana yiwa amma in ka bar nan baya yiwa to akwai sa hannun aljini a ciki ku je ku nemi addu'o'i na ruqiya ku yi ta karantawa da tsoro- da da da da, da sadaka da shan magunguna na addini insha Allah Allah zai yayi Allah zai yayi kuma ki gwada canja wani gidan eh ku gani Allah ya yi mana
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa akwai wani magani wai da likitoci suka fito da shi da allura idan mutum ya sha ko ya yi amfani da wannan allurar zai haifi tagwaye wai to shine take tambaya shin ya halatta
babu wani abu da saban Allah a ciki idan ilimi ya tabbatar bincike ya tabbatar likitocin sun faɗa za ki iya sha in kina so tunda ba wani canja halitta Allah a ciki kuma babu wani cuta na gangan jikinki a ciki za ki iya sha ko ki je a yi miki in ya tabbata bincike ya tabbatar da haka din ana yi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta kasance tana da ciki amma duk wata wai sai ta yi jinin al'ada shin za ta daina yin sallah ne ko kuma za ta ci gaba da sallah fatawa mafi inganci mafi rinjaye da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama cewa duk mace mai ciki ba ta al'ada yawwa duk mace mai ciki ba ta al'ada zaka jinin da take yi jini ne na rashin lafiya wannan shine zance mafi inganci illa kaɗan daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa zai iya ta al'ada da haka wannan jini ba zai hana sallah ba ba zai hana komai ba ta je ta ci gaba da mu'amalarta kuma ta je likita a tsayar da wannan jini din dan asali shi ta me dalilin da yasa mace in tana ciki ba ta al'ada ai jinin al'adar ta ne shine abincin yaron jaririn jinin al'ada ne Allah yake mai da shi ya zama yaron yana ya taghazza bihil janin jaririn yana amfanuwa da shi so zance mafi inganci a fita daga sabani in dai mace mai ciki ta ga jini to wannan jinin na rashin lafiya ne ba na al'ada ba illa iyaka kuma in area case abinda tura suke faɗa ɗan kaɗan wato wanda wasu ah, ba ni sunan shi wasu ah, suna ganin zai iya yiwa mutum ɗaya a cikin dubu ya zama yana da wannan to kin ga in kuma haka din ne ya tabbata na al'ada ne to zaki mai hukuncin jinin al'ada amma a je wajen malamai a musu bayanin irin nau'in jinin da kalan jinin da kuma meye bambancin sa da lokacin da kafin ki dauke ciki da kuma bayan kin dauke ciki wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai an ce wai idan zuma ta zuma ta zuba a jikin mutum wai tufafin ba zai sallah ba me gaskiyar haka zuma gaskiya ba haka bane zuma ba najisa bane kuma dan zuma ta tufa a jikin mutum zai iya yin sallah wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan suke cewa wai me ah, wai hukuncin amfani da sunan annabi wajen roƙon Allah wai an ce shirka ne kamar yaya abinda dai ta tambaya kenan kamar a ce wai dan alfarman annabi dan arzikin annabi eh mun yi magana wannan ai mun bada amsa a baya ah wasu oke lecture ne wannan muka yi a kamaru a wajen addu'a wajen tawassuli kenan da sunan Allah eh idan an zo yin addu'a ana tawassuli Allah ake kira Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun Allah ake kira in dai annabi za a kira shi to sai a ce dan san annabi dan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nake yi ya Allah dan biyayyen da nake wa manzon Allah ka biya mu bukata ka wannan shine abin da ya kamata mutum ya faɗa idan zai an- zai addu'a kuma zai sirka da sunan annabi a ciki sallallahu alaihi wasallama da haka magana da sauran malaman suke gaya muku a tawassuli ne na bid'a kenan tawassulu bid'i ne suke muku bayani a cewa kar ai haka wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mutum ne yake da mata biyu so uwar gidan ya yi niyyar saki bai so da ya kira wayarta ita kuma amarya da azarbabinta wai sai ta ɗauki wayar uwar gidan saboda gulma yana ɗauka sai ya ce na sake ki sai ya kashe waya wai to don Allah ya abin yake innamal amal bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa dukkan ayyuka ba su yiwa sai da niyya wa innamal likulli imrin ma nawa kowane mutum abin da ya niyyata shi Allah yake mai hukunci da haka wannan amarya bata saku ba wannan amarya bata saku ba wannan amarya bata saku ba yawwa kuma uwar gidan ma bata saku ba tunda dai ba a haɗu da ita ba ba a gaya mata ba sakinsu ya zama na banza ya bi iska kenan amarya ki je ki ci gaba da karya kashin kazanki a gidan mijinki aurenki bai mutu ba uwar gida ma kuma ke zaman ki tunda ke baki aka gaya ba yawwa
yawa Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya wai mai hukuncin wanda yake sallah kama kafin lokaci yayi wai idan aka kira sallah masu wasu ladanan suna a kiran farko suke hadawa da as-salatu to shi kuma wai sai ya ce wai lokaci yayi wai abin da yasa wai ai da azumi wai ai a salata ake wai a daina cin abinci kuma an mai magana sai ce shi kawai a kyale shi
duk mutumin da ya sallah lokacin sallah bai ba bai da sallah a gaya masa ba a yi wa shari'a taurin kai yawwa mutum ilimi yake tambayan malamai kada a gaya mutum a ce ya daina yin abu ya ce wai shi wai dole sai ya yi a'a ba a yi wa shari'a da haka in dai mijinki ya yi sallah lokacin asubahi bata yi ba ki gaya masa ya aikin banza wannan bai ijma'il ulama yawwa maganar asalatu a farko asalatu a na biyu raka ta biyu wannan ya danganta ga ra'ayin ladanan da kuma abin da su suka fahimta akwai waɗanda suka tafi akan asalatu a yi ta a farkon kira akwai wanda suka tafi akan asalatu a yi ta a kiran ƙarshe da haka asalatun sai a duba shi masallacin da yake bi al'adarsu suna yin asalatu ne tun farkon dare to kin ga ai lokacin sallah bai yi ba idan kuma suna asalatu ne ƙarshen dare to shi kenan za a yi amfani da asalatun su ya hau hukunci Allahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa bai mai hukuncin mutum ya siyo abu amma ya ninka ribar wai har sau uku shine take cewa wasu sun ce wai bai halatta ba wai yayi yawa haka ne tana son ƙarin bayani shari'a bata kayyade iya ribar da mutum zai samu ba bai ci riba ba ba haramun yayi ba sai dai ya tsananta inna allaha yuhibbu al-abda samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana son bawa mai sauki in zai siya mai sauki idan zai sayar mai sauƙi idan zai nemi a biya shi bashi ko ya biya wannan yabo ne annabi yawai 'yan kasuwa masu sauƙaƙa farashi amma dan mutum ya je ya ninka sau ɗari ma ya sayar halal ne wa halallahu bai'a wa harrama riba sai dai kuma akwai kuntata mutane kuma gaskiya ɗan kasuwan da ma ke da irin wannan za ga baya albarka bincike ya tabbatar mana duk ɗan kasuwan da yake tsanantawa a kasuwancinsa baya haƙuri da ƙaramar riba to ka arzikin bai albarka ko dai a jarabe shi da gobara ko a jarabe shi da ita neman kuɗin amma shi kansa baya samun biyan bukata Allah ya ganar da mu don haka kada a ninka ribo a riba sau uku sau hudu sau biyar kar a ninka a dai sauƙaƙa amma in an yi kuma an ci halal ba haramun bane wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai mai hukuncin mutum ya karɓi bashi zai yi kasuwanci sai a bashi dubu hamsin amma bayan wata uku in zai mayar ya mayar da dubu hamsin da biyar ita tana ganin kamar biyar din ba yawa
riba ne bai halatta ba duk wanda ya karɓi bashin dubu hamsin ya je ya mayar da dubu hamsin da biyar ko kasuwanci zai koma bukata zai biya duk wanda ya baki bashi ya ce ki dawo mai da ƙari ya zama riba Allah ya ce fa'adanu bi harbin min Allah wa rasuli duk waɗanda suke cin riba su shirya yaƙi da Allah da manzon Allah za ki iya yaƙi da Allah da manzan Allah allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min almas dhalika bi annahum qalu innama albay'u مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا kamar wanda shi kamar wanda dan giya wanda shedan ya buge shi haka dan cin riba zai tashi a ran tashin alkiyama da haka karki wannan kasuwanci ba daidai bane kuma labari ya zo mana cewa yanzu mata ma ana shigar da ku harkar mu'amalar riba wallahi ku ji tsoron Allah duk ranar da Allah ya damke ki abin ba zai miki kyau ba Allah ya sa ku daina cin riba
yau Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya wai kwana nawa ake yin kasaru islamic caliphate malamai sun sabani wasu ce kwana uku in mutum ya kai hudu sai ya cika sallah wannan ra'ayi na farko da yawa cikin malaman malikiya da sauran malamai sun tafi akan haka inda mutum ya kwana uku dai shine kwanan zaman bako ai kwana uku shine za a ce mutum bako ne in ya cika na hudu ya zama dan gari ya cika sallah ra'ayi na biyu suka ce a kasar ba ta da iyaka in dai mutum yana kan tafiya ne in dai mutum yana kan tafiya ne to zai ta kasaru zai ta kasaru har zuwa lokacin da zai dawo saboda an samu sabbai ma wani yayi kasarun wata uku wani yayi kasaru sama da watanni da yawa kuma wannan ra'ayin shine fi inganci amma kasar banda dalibi mai karatu a kasar waje an tambayi Sheikh Usaimin rahimahullah yace a'a dalibi da yake karatu ba zai yi kasar ba
sai ta cewa yayin nashi wai ya ƙara aure abin yana damanta wai shine take neman shawara magana za ta masa ko kuma yaya wai tana yana jin haushinta ne sosai ita yadda take faɗa to magana ƙara aure yar uwata dai Allah ne ya ce a ƙara aure ko kanin mijinki ya faɗa ko bai faɗa ba dai Allah ai ya faɗa ko fanki kuma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ku aura abin ne muku daɗi na mata guda biyu ko uku ko hudu da haka kanin mijinki ya maimaita abin da Allah ya faɗa ne abu na biyu idan ya faɗa dan mugunta ne dan keta wannan ya rage nasa mijin naki da yana bin ra'ayin aida ya ƙara abu na uku idan ba kya so mijin ke ƙara aure to ki kula da hidimar gida abin da nake nufi ki kula da miji kar ki yadda ki bar kofar da wata za ta zo ta samu damar yi masa hidima amma ku zauna da ƙazanta ba tsafta ba magana arziki ba abinci na kwarai ba abinci akan kari ba girmama iyayen miji ba tausayin miji ba kaza kuma ki makale ki ce wai ke wai miji ba zai ƙara aure ba ke ma ƙarya kike ai a ina idan kina so mijin kar ya ƙara aure ki wadatar da shi da dukkan waɗannan abubuwa kuma fara'ayinsa ne in ya ga dama ya ce ba zai ƙara ba ina miki murna in kuma mijinki ya ga dama ya ce zai ƙara to yayi abin da Qur'ani ya ce yayi Allah bai hana ba ku daina faɗa da abin da Allah ya ce a yi ku daina faɗa ya ku mata Allah ne ya ce a ƙara aure don haka ku yi haƙuri mijin ku ku yi masa addu'a Allah ya baku abokiyar zama ta ƙware amma duk matar da ta je ta ɗan kwararanta a shegen baƙin kishi wai kada mijinta ya ƙara aure to lokacin za ki gamu da tashi hankali da damuwa ku roƙi Allah alheri ku roƙi Allah ya baku wanda za su zauna da ku lafiya ba wanda za su yi ta muku shegen duka ba. amma magana kanin mijinki cewa yana miki dan bakin ciki ko ya bata miki rai zaki iya masa magana ko zaki iya mijin naki magana a gaya masa cewa ai bai kamata bai zo har yana gaya miki cewa a kara miki kishi a wannan cin fuska ne ba daidai ba ne kuskure ya yi iya ɗaukan matakin da ya dace ba ke laifi ba wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta yana da wata tsohuwar matarsa da suka rabu shekara sha biyu da suka wuce yaran su wai har sun girma sun kai shekara sha biyu wai to yanzu shine mijin nata yake waya da waccan matar alhalin ta yi aure a ɓoye wai shine take cewa ya halatta wai sai su ce wai maganar yara suke yi maganar yaran su suke yi
gaskiya ba daidai bane akwai hadari a ciki maganar yara ya ta buga matar wani waya ki hana shi kar a zo a samu matsala yara su zo su gaishe shi mana kuma shi wancan mijin shi yana ina wato wani abu ne mai ake cewa wai lauje a cikin naɗi ko mai sauransu wasu ba su da kirki sai su fake da matsalan yaran suna soyayya da matar wani shi ma mijin da ya auri waccar matar da take da 'ya'yan har ya bari matarsa take buga wani miji suna magana ba daidai ba ne ba amma baki sai kuma ki hana shi mu'amala da 'ya'yansa ba ya ɗauki yaran ya magana da su ko ya aiko saƙo matuƙar kin fahimci akwai fitina a ciki kar ki bari haka ta ci gaba da faruwa don cin fuska ne ba daidai ba ne matuƙar kuma kin yarda da mijin kina gabi zai miki wannan cin amana da yaudara ba ya rage ga mijin waccar matar da ya kyale ta da yake bai da kishi kuma abu na biyu da za- abu na uku da zaki iya gyarawa kya iya tura wasiƙa ki aika wa ma- mijin waccar matar ki ce matarki ta daina matarsa ta daina kiran mijinki kar ki ce matarsa ta yi kaza ta kawai ki ce matarsa ta daina kiran mijinki baki yadda ba in bata daina ba za ki dau mataki za ta daina kiransa insha Allah
Allah ya saka da alkhairi ta ce wannan ta gaba take cewa ita budurwa ce tana da saurayi amma mahaifiyarta ta ce ba ta son alaƙa da shi kuma an ce ta fitar da miji to amma ta ce da zarar wani ya zo wajenta wallahi sai ta ji ta tsane shi shine take a- neman a taya ta da addu'a ba ta shawara Allah ya cire mata san shi to Allah ya cire miki san nashi din dan ki biyayya wa mahaifiyarki matukar mahaifiyarki ba kan son zuciya ta ginu ba dan akwai iyaye gaskiya masu ra'ayin riƙau haka kawai mace ta riƙa tsohuwa ta ce ita ba ta son wani me dalilin da yasa ba kya so ba ta da wani uzuri kin ga wannan ba daidai bane gaskiya kuskure ne na ɗaya kenan na biyu wani lokacin kuma iyayen ai musu uzuri dan ba mamaki abinda babba ya zai hango yaro bai zai hango ba ke yarinya ce karama jaraba ce da soyayya kawai take damun ki da karancin tunani ba ki wayo ba kuma yawancin ku yan matan nan dama kuna tafka kuskure kafin ku yi aure soyayya ta rufe muku ido ku je ku auri miji mugu ku auri mara kirki ku auri wanda iyayen ku ba sa son su a je kuma a samu akasisi ta gana muku azaba to kaɗan daga cikin illar ƙin bin iyaye kenan sakamakon da mutum zai tarar don haka a sa manya su bincika idan mahaifiyarki tana da uzuri tana da dalili na ƙin wannan mas- saurayi naki to gaskiya ki yi da'a wa mahaifiyarki karki bita idan kuma an fahimci akwai wani son zuciya ne da ra'ayi haka kawai ba ta son sa saboda talaka ne ba ta son saboda bai da kaza bai da kaza ke kuma kina son kayanki to nan kuma za a iya haɗa mahaifiyarki da yayyanta da ƙannanta a zo a musu wa'azi a zo a mata wa'azi ta ji tsoron Allah ta barki ki aure mijin da kike so wallahu ta'ala a'lam Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce ta kasance ita da mijinta suna tashin dare ita take tashi sai ta tashe shi to matsalar wai in ya tashi in ya sallar daren wai sai shi ta waya da budurwarsa ita kuma ta nuna masa ba ta so har asuba suke kaiwa suna wayar ta nuna mishi ba ta so to shine kawai ta koma ɗakin yaranta da kwana shine take ta daina tashin shi shi ke shine take ai kwarai ku da gaske ni kam ina goyon bayan ki karki kuskura tabdi daga nema masa aljanna ya je yanka miki tsaya yanzu shikenan kai wadanda baza wadanda baza ba su da kirki wallahi tallahi kaji ba wai wai Allah ta dan tashi mijinta ya dan yi kiyamul layli sai ya je ya kama chatin chatin din layli kenan chatul layli yake kenan shi ba kiyamul layli yake ba kin kyauta da kika daina tashin sa duk da ce wani zai iya fahimtar cewa to an hana ta tashe shi aikin alheri a idan yana so ya hira da matarsa da da budurwarsa ai sai ya tashi ashe soyayya ta sama ta ƙarya ne tunda baya iya hana kansa bacci ya abin nan tunda zai ja miki fitina zai ja miki abin da zai ta miki da hankali zai ja miki abin da zai dame ki dan kin daina tashin sai sallar dare baki laifi ba tunda in ya tashi sallar in ya gama sallar yana shiga wata harka kuma ta haram ko tana ba zan ce ta haram kai tsaye ba illa iyaka me yasa zai zama haram saboda yana shiga hakkin ki ai a gidanki a ɗakin ki yazo yana hira da wata mata wannan cin fuska ne gaskiya ba daidai bane Allah ya ganar da mu ina ganin injiniya tambayoyin nan naka ba ya kamata mu dan taka musu birki a yi hakuri insha Allah zuwa talata sai mu karasa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure kun tun ma harshe Allah ya mana afuwa yan uwa waɗanda ba ku ji tambayoyinku ba sai zama na tara insha Allah ta'ala in mun koma Kano lafiya za mu ci gaba da amsa muku tambayoyinku abinda muka faɗa na dala- na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala